بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 16 ga watan Al-Muharram shekarar hijira 1447 wanda ya dace lissafin 11 ga watan Julai 2025 wannan shine darasi na 27 insha Allah cikin darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi wato Zawaid na al-Imam al-Baihaqi akan al-Kutubus Sittah rahmatullahi alal jami' a muna ta'aziyya zuwa ga kanmu da sauran ƴan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi a kan rasuwar babban malami wato a shekhu doktor rabi ibn hadi umar al-madkhali Allah ya gafarta mashi ya rasu shekaran jiya a kasar madina malami ne cikin manyan malamin musulunci Allah ubangiji ya gafarta mashi Allah ya mashi rahama Allah ya sanya kabarinsa za mu tashi inda malai yake cewa babu al-istijmar bil hijara babun da ke bayani akan wato yin tsarki da duwatsu yadda yake tsarki da hoge an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man istajmara falyutir wa man fa'ala hadha faqad ahsan wa man la fala haraj yace wanda zai istijmari to ya amfani da kwaya uku ko biyar ko makamancin sa wanda dai haka ya kyautata wanda ya amfani da wutiri mara ya kyautata wanda ko bai haka ba to babu laifi a kansa وفي رواية قال إذا استجمر أحدكم فليوتر dan ɗayan ku zai istijmari wato tsarki da hoge to yayi ɗaya ko uku fa inna allaha witrun domin Allah tilo ne yuhibbul witra yana son a dinga yin lissafi da wato lamba wata ke tilo amma taras samawati sab'an wal ardina sab'an wat tawafa ci baka ga haka sama bakwai ce ƙasa ma bakwai ce ɗawafi ma bakwai ne wa zakara a shiya'a ya ambaci wasu abubuwa wanda suke suma lissafinsu akwai odd number a ciki wani abdullah ƙala kharajtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li hajatin fa qala itini bi shay'in astanji bihi wala tuqarribni ha'ilan wala raji'an yace mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun bi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai watin ya tafi makewayi sai ya tafi makewayi yace a lihajatin dan ya biya wata bukatarsa wato bukata irin ta dan adam ta shiga ban daki fa qala itini bi shay'in astanji bihi yace ka zo mini da wani abu wanda zai yi ainihin wato zan yi zan yi tsarki da shi wala tuqarribni ha'ilan karka kawo mini kashi shine ha'il wanda ke wato abin da ke tsakanin nama da bargo wala raji'an ko kuma abin nan kashin jaki ko makamantansu shine raji' Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tsarki da wannan abubuwa shi kashi duk kashin dabba da aka yanka saboda aljanu suna suna cin abinci akan sa shine abincinsu da abin da aka yanka da sunan Allah shi kuma wato kashin jaki saboda bai da tsarki bare ya tsarkake wani abu wani abdullahi bin mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azmin ha'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi tsarki da dutse da kashi aw warfatin ko ainihin wato a a a rautha ko au rauthatin ko abin nan shine wancan rautha shine raji' au humama ko kuma wato abu wanda yake mai kaushi wanda yake zai iya jiwa mutum rauni da an hana wa fi riwayatin lam yadhkur al-humama wa ana abdullah ibn abdurrahman ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ansari akhbarahu wani mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen Madina ya bashi labari cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama naha ya hana an yastatiba ahadun bi azmin aw warthin aw jildin kada wani yayi tsarki da kashi ko wato warthin wato kashin jaki aw jildin ko kuma busasshiyar fata shi ma wato kaman humama din kenan wanda ya bushe wanda idan mutum ya saka jigan al'aurar shi zai iya ji masa ciwo ko me ko wanda yake da datti a jikinsa wannan wannan riwaya da malai ya kawo anan sai ya ce qala ali ibn umar malam ali ibn umar ad-darqutni kenan yace isnaduhu ghairu thabit isnadin wannan riwaya bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وعن طاووس قال الاستنجاء بثلاثة أهجار أو ثلاثة أعواد yace tsarki ana yin shi ne da dutse guda uku ko kirare guda uku qultu fa illam ajid yace idan ban samu ba fa qala yace thalasi hafanatin min at-turab iban kasa a hannu uku wato sai mutum ya ɗebi ƙasa sai ya goga ya sake ɗiba ya sake gogawa su uku hadha huwa sahihu an tawus min qawli malam bayhaqi yace wannan abin da ya inganta kenan daga tawus amma maganar sa ba wai riwaya marfu'iya ba wa an tawus qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ata ahadukum to ga riwayar marfu'iya wanda bata inganta ba domin tawus tabi'i ne kaga kenan hadisi ne wanda yake isnadin shi mursali yace idan wani yazo manzala sallallahu alaihi dan ɗayan ku yazo albaraza yazo wato makewayi falyukrim qiblatallahi azza wa jalla ya girmama alqiblar Allah kada ya fuskanci alqibla fala yastaqbilha wala yastadbirha kai fuskanci alqibla kar kuma ya bata baya thumma liyastatib bi thalathati ahjari sannan ya tsarki da hoge guda uku aw salasati a'wadin ko kirare guda uku aw salasati hafayati min turabi ko diban ƙasa hannu uku thumma liyaqul sannan yace alhamdulillahi alladhi akhraja anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'un nagode wa Allah da ya bani daman fitar da abin da zai cutar da ni kashi ko fitsari sannan kuma ya bar mini abin da zai amfane ni a cikin cikina wannan hadisi shine marfu'i da Tawus ya ruwaito game da wannan mas'ala malam yace la yasihu wasluhu wala raf'uhu bai tabbata wato a ce isnadin shi cikakke ne ko kuma a ce isnadin sa madaukaki ne zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abinda ya faru akwai wani Ahmad ibn al-Hasan ad-Damari shi ne wanda ya roto shi sai ya rafa'a saɓanin sauran ɗaliban ɓawus shi kuma wannan ahmad abdamari kazzabun nema wato mutum ne makareci da aka sai zama isnadi ne abin kyama marfu'in wani aisha ta kalat kadima suraka ibn malik ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu an tagawwur suraka ibn malik al-mudlaji wannan ɗaya daga cikin mutanen banu mudlaj wanda suka yi ƙoƙarin su taya su taya kafiran makka game da ahanan annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa sun da je hijira to daga baya kuma yazo musulunta to suraka yace aka ce suraka ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasalahu ya mai tambayoyi an tagawwut game da tsuguno shiga ban daki fa amarahu an yasta'aliyar riha wa an yatanakkabal qiblata sai ya umarce shi cewa ya samu wuri mai tudu wanda akwai iska wanda idan mutum yana cikin biyan bukatarsa iska za ta dinga kadawa saboda kada wato iska yanayin wurin ya cunkushe kuma ya dinga koma cikin hancinsa ko wani abu sai ake samu wuri wanda akwai iska wa an yatanakkabal qiblata kuma lallai ya kauda fuskarsa daga alƙibla wala yastaqbilha wala yastadbirha kar ya bata fuska ka kuma ya juya mata baya wa an yastanjiya bi salasati ahjari kuma ya tsarki da hoge guda uku laysa fiha raji'un kada ya sanya wato kashin jaki aw salasati awadin ko kuma ya tsarki da kirare guda uku aw salasa hasayatin min turabin duk wannan abin da aka ambata ne tun dazu to wannan hadisin shi ma sai malam yace qala al-has qala abu al-hasani ad-darqutni al-hafiz lam yarwihi ghayr mubashshir ibn ubayd wa huwa matrukul hadith ba wanda yato wannan sai mubashshir ibn ubayd kuma hadisan shi ababan watsi ne hadisan shi ababan watsi ne wa am maula عمار بن ياسر ابن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به قال فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسه به أو أو يمسه الأرض ولا ولم يكن يغسله عمر يا كسنتي رضي الله عنه إذا بال إذا يفتصاري kala sai ya ce mini na wilni shay'an miƙo min wani abu astan jibihi mi tsarki da shi kala ya ce fa'una wilhu al'uda sai miƙa mashi ƙirare wal hajara ko dutse au ya ati ha'itan in babu kuma sai je ya samu wata katanga ya ta masa bi sai ya goga al'aurarsa a jiki au yi misuhul arda ko kuma ya goga ma al'aura a ƙasa walam yakun yagsiluhu bai kasance yana yin wanki yana wanki al'aura su san da yafi tsari ba su larabawa a da can asali in ba mutanen ƙasar Yaman ba ba su gane fasahar amfani da ruwa a wajen bandaki ba kisa har da aka samu suka yi sai da aka saka da Qur'ani ana yabon su fihi rijalun yubuna an yatatahharu wallahi ibn mutahhir a cikin Quba akan harkar Quba to da ba sa yi kwata kwata ba al'adar su bane wata kila saboda yanayin da suke rayuwa sahara ne akwai karancin ruwa saboda haka mutum zai istiglalin ruwan shi don yi abin da yake gani ya fiye masa wataƙila kuma kawai mujarradin al'ada ne domin kaga hatta bature bature ma har yanzu baya cikin al'adar bature har yanzu wanke al'aura don ya fi tsari har ban ɗaki ma har bayan gari ma wato har tutu zai iya yi sai dai ya ɗan goge da tishu haka kuma wancan kuma kawai sawan don shi tafi da haka za ka ga duk inda su ne suka gina ko inda suke rayuwa ba sa aji abin da za a yi tsarki kamar irin airports ko hotels ko makamancin haka zai kai ta mamaki abin da an tara ruwa bukiti guda kawai za a kora shi amma ɗan wanda za a wanke al'aurar ba a damu da shi to al'ada ce kowa da irin tasu za ka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai basa akan wani al'ada tun tana iya tsarkakewa amma sai aka zo da mafificinta shine wankewa da ruwa هذا أصف ما رويا في هذا الباب أعلاه wannan shine mafi ingancin abin da aka rawaito game da wannan mas'ala wato wannan hadisi mauqufi na Umar shine mafi inganci amma marfu'at din duba su inganta ba wa ana Anas ibn Malik qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baiki yace al-istinja'u bi thalathati ahjari wa bit turabi idza lam yajid hajaran ana yin tsarki ne ta hanyar wato amfani da duwatsu guda uku ko kuma da ƙasa in ba samu dutse ba wala yustanja bi shay'in qad istunjiya bihi marra ba a yin tsarki da abin da aka riga aka yi tsarkin da shi wato wanda aka amfani da shi ba za ka yi recycling ba indai kada ka yi amfani da shi wannan shi ma isnadin sa bai tabbata ba gashi ce lam yathbut isnaduhu saboda Usman ibn Abdurrahman al-Tara'ifi wanda malamai su magana akan shi ana ganin kaman majhuli ne ba a san shi cikakken sani ba wa an sahal ابن سعد السائدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة game da tsarki faƙala sai ya ce awala ya juda ahadukum salasta ahjarin yanzu ɗayanku bai sa ba zai iya samun duwatsu guda uku ba hajaraini lil safahataini sai ya zama na cewa dutse guda biyu ya goga a jikin wato kan al'aurarsa wa hajaran lilmusraba lilmasraba wato ɗayan kuma na ƙarshen kuma lilmasraba ya goga a ƙofa al'aura mafita fitsarin shi ne almasraba ana ana ce mashi almasraba hakanan ana ce ma ƙirji ma musamman ƙirji wanda yake da gashi ana ce mashi masrab jama'a kun ji wannan hadisai game da wato alistinja kamar da suke kamar da muka sha ambata zawaid ne ba kuma yake kawo ba abin da ya karu ne akan na cikin alkutubu sita babu tagtiyatir ra'asi inda dukhulil khala babun game da hukuncin rufa kai idan mutum ya shiga ban daki ya rufa kansa wannan yana ishara ne zuwa ga ban dakai irin nasu wanda in mutum yana ciki ana iya hango shi saboda yar gajerar katanga ce to ko da mutum zai cire kayansa to ya zama dai kanshi a kowane lullubi kamar dan shimar din nan ko haka suke yi an aisha ta qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam kana khala'a ghatta ra'sahu wa idza ata ahlihi ghatta ra'sahu kace wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya kasance in zai shiga ban daki yana rufa kanshi haka nan ma idan ya zo tarawa da iyalinsa nan ma yana rufa kai to wannan duka bai inganta ba hadal hadithu ahadu ma unkira ala Muhammad ibn Yunus malam yace wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka yi ja'in ja da mai riwayarsa shine Muhammad ibn Yunus al-Kudaimi wanda yake Rabib ne wato dan gidan matar Rauh ibn Ubada dama kuma muttahami ne bil wada ana tuma shi da ƙarya don ya samu isnadi sai ya rakkaba matani ya saka ya rasu 286 bayan hijira وقال النووي في المجموع حديث ضعيف المام النووي يدعى حديثا قرر أشكل مجموع شرح المهذب وأنا حبيب بن صالح دقى حبيب بن صالح الطائي wanda yake yana cikin tabi'ai atba'u tabi'ina masu riwaya a gun tabi'ai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibada khalal khala'a labitha hidha'ahu wa gatta ra'suhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki yakan sanya takalminsa kuma ya lullube kansa da abu lullubewa wannan isnadi ne mursali domin habib ibn saleh baya cikin sahabbai hasali sai a ce tabi'i ne kuma atba'u tabi'ina domin galibin riwayarsa daga sabit ibn abi sabit da rashid ibn sa'ad wanda sune tabi'ai shi kuma yake riwaya daga gare su saboda ko ya zama akalla mursali ko kuma mu'adad وعن سراقة ابن جعشم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينسب اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم يا كويا منا in ji wannan bawan Allah mai suna Suraka ibn Jushum cewa in mun zo shiga ban daki in mun shiga ban daki to mutum ya dogara akan kafarsa ta mene alal yusra ta hagu wa yansibal yumna sai ya kafe ta dama wato idan mutum ya tsuguna irin wani tsuguno da da ake karantawa a cikin fiqh dinnan shine wannan idan ka tsuguna sai a ce ka danna jikinka ka ba jikinka karfi a bangaren hagu ko ya zama da cewa duk karfinka da kan kafarka ta hagu ta dama kuma sai ka dan yi kamar ka miƙe ta ka ta huta a wannan hadisi ne zaifi kamar da ibnu hazirin ya rawanta shi a cikin bulugul marab haka al'allama uthaymin rahmatullahi alaihi a wasu tambayoyi da aka taɓa mashi an tambaye shi akan wannan hadisi ya ce wannan hadisi bai inganta ba kuma hukuncin da ke cikin shi ya saba wa abin da ilimi ya tabbatar a gun masana kimiyyar likitanci da sauransu wannan abin bai da wani validity da haka ba za a yi farin ciki da shi ba wallahu alam babu ma yaqulu idza dakhala idza kharaja min al-khala babun da ke bayani akan addu'ar da ta dace mutun yayi idan ya fito daga ban daki عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك وزاد في رواية ربنا وإليك المصير من زال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء جائشة إذن يفتور قبل لأيكي سيتي غفرانك يا الله إنا نيمن غافرك تو غافرة دقميني أغريبا أيكين زنبي بني أيكين دبقات الرأيوة سيأكا شيء sai aka ce hakan yana tasowa ne daga kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kasancewa shi a cikin bandaki kamar ka ce yayi asarar wasu mintuna bai wani aiki na lada ba domin a cikin bandakin nan an hana ambatan Allah an hana wani abu na addini ba dai lokacin zai zama cewa afwan a dai lokacin zai zama cewa bai yi komai ba to kamar asarar lokacin asarar daidai wannan lokacin to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara daga wannan asarar ko kuma saboda wannan ni'ima da Allah ya yi mutum ta iya fitar da abin da ke cikin jikinsa na lalataccen abinci ko ruwa wanda bai da amfani na fitsari ko na bayan gari to wannan wata ni'ima ce wadda kuma har kullun bawa yana gazawa daga biyan ni'ima da Allah ya masa to da gaskiya abin da zai cike wannan gurbin na abin da ya gaza na ni'ima shine ya cike shi da neman gafara Allah sura ka nabi sallallahu alaihi wasallam kanta da a dinga cewa gufranak akwai ta addu'a kwatankwacin wancan lafazin da ya gabata alhamdulillah zai afani wa menene ma hmm araba anil adha wa afani araba anil adha wa afani to wacce bata inganta ba amma wannan yace ta inganta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka rutu cewa yana yi ko da yaushe a wani lokaci a roto da karin rabbana wa ilaikal masir yace a saha butlan hadhihi ziyada fil hadith wannan karin na rabbana wa ilaikal masir ya inganta cewa wato bayi da inganci magana cewa bai inganta ba to magana ce tabbatacciya maganar rashin ingancin shi magana ce tabbatacciya babul bauli qa'iman babun hukunce hukuncen yin fitsari a tsaye ga wata al'ada ita ma fitsari a tsaye a bukata ce ke sa a yi shi idan akwai bukata ko yanayi babu da fiye fitsari a tsaye idan babu bukata ko yanayi asali a yi a tsugune shi ya fi musamman yara yana da kyau a dinga koya musu su dinga tsugunawa suna yin fitsari don su saba da wannan tarbiyya bar mu jira abin da malam ya kawo an abi hurairah ta annabi nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman min jurhin kana bima bidaihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fitsari a tsaye min jurhin saboda wani rauni kana wanda ya kasance bima bibaihi a cikin bayan gwiwarsa batinin rukba me sunan wajen gwiwa amma ta baya inda yake lankwashewa idan kana tafiya kana gudu me sunan wajen da Hausa ha bayan gwiwa to bayan gwiwa an dai gane ayi ina ne ko me da turanci me ake ce mishi kuna yan anatomy da kai su eh joint ne kawai to to joint joint din a jinka ba gaba kenan ba to wannan da ya shara ba da daidai saman cinya ta ciki ta ƙasa wasu suka haɗu suka yi bayan gwiwa ba wanda idan idan ka tsuguna za su zo su haɗe da juna don ya zama na cewa akwai wani ciwo a wurin ko wani tar wani bruise kaman abin nan da za a ce ne kujewa ko yanka ko na abu makwasa kaga in suka haɗu zaka ji zafi kai mai ciwon to aka ce saboda haka ne sanadi wannan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake yin wato fitsari fitsari a tsaye saboda cikin kafarsa akwai wannan raunin qala zahabi zahabi yace hadha munkar ce wannan riwaya ce munkara haka zara kudin ya faɗa da hakim tun kafin zahabi a wasu ko suka ce abin da ya faru duk da riwayar bata tabbata ba amma abin da ya faru shine larabawa idan suna da ciwo irin wannan a jikin jikinsu kamar melewa ne ko wani sadaure haka wani kamar datti haka ko ciwo to sai su dinga yin fitsari a tsaye yana taimakawa wajen saurin wurin ya warke cewa yana daga cikin hanyoyin warkewar ciwon shine yin fitsari a tsaye wa an aisha ta kalat ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط منذ أنزل عليه القرآن Aisha tace tace sam da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin fitsari a tsaye ba tunda aka soka da alqur'ani bai taba fitsari a tsaye ba kar ku manta cewa an soka da qur'ani Aisha tana a yarinya tukun na farko ma dai take kamar take cewa an saukan mushi da waɗannan sura cikin mufassal ina ai karamar yarinya muna wasa a kofar gida an kuma saukar mashi da bakara da nisa'i lokacin ma na riga na tare a gidan shi wani abdullahi ibn dinar annahu ra'a abdullahi ibn umar bala qa'iman abdullahi dan dinar yake cewa ya ga sayyidina abdullahi dan umar ya fi tsari a tsaye wa an umara qala al-bawl qa'iman ahsanu lid-dubr yin fitsari a tsaye ya fi ma dubura zaman lafiya saboda kan mutum ya je bayan ya tsuguna wani abu ya fito daga dubura akwai wanda da zarar ya tsuguna garin yin fitsari sai abin da ke fitar dubura shi ma sai ya fito ba tare da niyya ba sai ya bata mishi sutura saboda ka yi a tsaye ya fi kare dubura daga fitan wani bayan gari ko ragowar wani abaci to abin da dai farko kamar yadda na faɗa shine yana da kyau farko mu fahimci wannan ya zo a gaba irin abin da suke faruwa a cikin al'umma ta yanzu shine yanzu mutane sun ɗauki wani wani sabon tafarki na ɓata abin takaici hada wanda ake wa kallon cewa ko dai ahlus sunna ne ko ma ustazai ne ko kuma sun mayi karatu na addini mai zurfi ko kuma ana musu kallon malamai hada irin duk irin waɗannan kana ya samun su a cikin wannan rigimar ita ce rigimar musun hadisai kawai da da sarrai ko idan abin da aka ambata a cikin hadisi bai kwanta da yadda nake ganin ya kamata ba da kawai hadisin ƙarya ne wato kamar hadisan dole ne su bi sarranmu in ba haka ba ƙarya ne zama ina ake ilimi da wannan ina ake karatu da irin wannan yanayi asalin wanda ya fara kawo wannan bata a wannan duniyar da muke rayuwa shi ba haka ya kawo ta ba shine Ahmad Subhi Mansur Ahmad Subhi Mansur wani ba masare ne batacce ne na nuna wa sarki yayi PhD a Azhar a history and Islamic Islamic civilization da aka zo defense ɗinsa jama'a kamar yadda zo a tarihin sai da aka wuna ana musu aka ce za a yi ilga'i za a soke aikin daga bayan suka ce a amma dai ya cire kaza ya cire kaza abinda aka cire ya kai kamar 1 over 3 na aikin wasu lu suka fiye kamar da ibn Hazar yake cewa saboda barna da ke ciki aka dauke shi lecturing a Azhar ya ci gaba da wannan iya shegen daga baya aka kore shi da aka kore shi tafi America ya je gama iya shegen shi a can ya sake dawowa ya kafa wata jami'a wanda ya kyata da suna Ma'hadu arrazi ma'ahadun razi ko na abu makamanci haka razi dai wannan na na abin da ku daga jin sunan kasan da aka fuskanta to wannan ma'ahadin shi ma daga baya aka soke lasisin shi aka aka rufe wannan fa a Masar a Masar fa ba a Saudiya ba jama'a dan kusan bata ta kai bata a Masar fa inda kowane misluka alfu ka san Masar ita ce kaman kanan Larabawa da ake cewa jalaba ba Hausa ko da me kaje an fika to haka Masar take a wajen Larabawa kowace hayaniya akwai amma da haka sai ga wannan hainiyar kafircin ta yayi yawa aka sallame shi iba sai na yake bai ko ya mutu ko da ran shi Allah ne masa wani shedani ne kai gogulin sunan shi Ahmad Subhi Mansur shi ya fara kawo wannan sabo aqida ta kalakata da wannan da wannan inkarin hadisan to amma shi ma ba da jahilci yake yin ta ba kaza bar farko mu yanzu namu da da'awar tsananin kaunar manzon Allah yake shi wani abu ne baka mamaki shine ne ‘yan ɗariƙa da sauran da suke wannan hayaniyar su ne da zaran an ce annabi mutum ne saboda Allah ya ce ka ce kuli inna ma ana basharun mislukum yuha ilai su suke ta da ƙaya baya ko tamam kuma abin da suke inkari kamar suna masa suna kamar kuma suna ganin ba wai kawai mutum ba a'a mutum ne ma gama gari ko mun gane mutum ne gama gari wanda waɗannan abubuwan a wurin shi aibobi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama misali kamar wancan hadisin na ummu haram da ake rigima akan shi annabi ya shiga gidan wata mata wadda matar gwaggwar shi ce yayi bacci ya tashi yayi mafarki din kaje karanta su su malaman musulunci abin da ya dame su abin da ke ciki na fa'ida abin da ke ciki tabbatar da annabta abin da ke ciki na alƙawarin da ya mata za ta samu shahada abin da ke ciki na tawalu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da malamai suke kalla kenan kawai to amma yanzu wanda ya ce zuwa gidanta da annabi ya yi ai bai dace ba to wannan kaga shi ne yake gani annabi gama garin mutum ne domin gama garin mutum shi ne ya shiga gidan wata mata za a ga bai kyauta ba amma annabi yanzu ko gun ba baka kaga gan shi zaka je wani wani abu ko gun ko gun ai ko samu falala ne ko gun matarka ko gun waye misali yanzu a ce kai kana raye ne yanzu da annabi ka kaddara sallallahu alaihi wasallam ko sai ka shigo gan shi a gidanka ai murna za ka dinga yi kana farin ciki ka samu falala in dai ba mutum banza bane kai ba da ka wancan wancan tunanin to kaga ashe su ne suke tare annabi ga magarin mutum ne su ne kuma su ne suke tunanin a kaddara inda a ce da gaske har an samu kwarkwata a kansa to su ne suke tunanin abin da zai sa a kwarkwata a kansa kawai shi ne ƙazami ne shi su ne suke tunanin haka me yasa misali yanzu an ce annabi na hawa jaki sallallahu alaihi wasallama to yanzu sun ce to yanzu shikenan sai a ce annabi ya hawa jaki annabi kaskantaccen mutum ne saboda yanzu ai jaki a wannan zamanin ai abin hawa makaskanta ne to to zaka je ta wani a cikin sa ya ce cewa da aka annabi ya hawa jaki an mai da shi makaskanci ko annabi ya wani da yunwa an mai da shi makaskanci duk waɗannan a arad ne bashariya a arad ne bashariya da suke bujiro mishi sannan kuma a tarihance an samu akwai wani annabi can daban mai kwarkwata har ta kashe shi ma an samu akwai annabin da ya cuta annabi ayyuba cuta har shekara goma sha biyu an samu akwai annabin da ya gidan yari an samu akwai annabin da aka kora ya gari. an samu akwai annabin da aka kama shi aka yi mai yankan rago duk waɗannan hanyoyi ne da Allah yake jarabtan bayansa annabawa jarabawa mai girma to duk ba wannan ba abinda ake so ka gane shi ne abinda muke cewa kawai shi ne jama'a annabi ba a nuna san annabi da hamasa san annabi addini wanda kuma babu wani musulmi da bai san annabi sallallahu alaihi wasallam in ku bai san annabi to shikenan ya fita daga musulunci saboda ka daina tuhumar wani musulmi da kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage kawai bambancin masharabi ne kowa irin training din da yake da shi ahlus sunna su training ɗinsu na ilimi suna bin manhajin ilimi yan ɗariƙu training ɗinsu na adifa suna bin manhaji na hauragiya na hamajawa shine kai bambanci amma kowa tutiye shi kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa tutiye shi kenan kuma da gaske ne babu musulmi da bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya kimsa wannan a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu a cikin zuciyar musulmai saboda ka su hadisai ba a fassara su da dumin kirji ko da ainihin wato da sarraina cewa ko dole hadisin ya bi sarraina in ba haka ba kuma kamar da mutum da wata magana duk wani hadisi da kake gani ya faɗa wata magana da baka so akwai aya mai irin wannan magana akwai aya sai dai kai baka iya kata addini ba za a kawo maka wata ayar da kai da kanka in kai irin wannan tunanin zaka ce wannan magana inda ba a aya ta zo ba to za a ce za a yi irin wannan magana akan ta yanzu ga wanda Allah ya ce ma nabi turji man tasha'u minhunna wata uyi ilai kaman ta sha'u to kadara yana da cewa kawai aka yi anas da suka tsana anas ne kawai ce ya annabi ma bai raban kwana duk mata da ya gara ma kawai wurin ta yake zuwa a ce babu wannan a matsayin aya za a ce anas ya ce annabi baya adalci tsakanin mata haka za su ce iza ita kanta aisha da aka soka da wani aya take cewa ba na ganin ko wani abu face Allah yana bin san ranka so haka hadisai jama'a ba a fassara su da da walan keluwa din za a fassara hadisi ana komawa ne zuwa ga waɗanda duniyar ilimi ta shaida cewa su ne masana hadisi sai ka ɗauko daga mutane tun da kan irinsu abu suleiman al-khattabi tun can baya sharihi ne na hadisi yana da sharhin bukhari yana da sharhin abu dawuda shine yafi shahara ma'alimus sunan wancan shi kuma sunan shi ma'alimus sunna sai ka ɗauko irinsu ibnu ibn al-jauzi kashful mushkil min as-sahihain sai ka ɗauko irinsu al-ubbi mai sharhin muslim ka ɗauko irinsu ibnu battal ka ɗauko irinsu ibnu daqiq al-eid haka zaka yi ta gangarowa har ka zo kan su aini su ibnu hajirin su shaukani su amiru sanani ga sunan kowane zamani bai wofanta daga irinsu ba har ka tike irin na zamanin nan su adam al-iziyobi su usaimin babu zaman da ya wofanta daga waɗannan malaman bukhari yana da sharhi ya fi guda ɗaya kuma babu wani mai sharhi daga cikin masu sharhin da ya kalli hadisin da irin kallon da yanzu jahilai suke mushi abin takaici shine wani fa bai taɓa ganin inda hadisi yake rubuce da larabci ba amma yana samun baki a magana kuma da za a sa mai bindiga a ka a ce ga littattafai nuna mana ko a kashe ka wallahi sai da sai da fasa kunyarsa amma to kaga wannan sabga ba taka bace na ruwanka masu kuɗi suna ta magana akan farashi na wan fetur farashi na na kaza ina ruwanka sai ka cigaba da neman abinci ka je ka cigaba da dakon ka kanka neman abinci kai baka iya sallah ba kai baka iya wankan jaraba ba kai baka je ka kula da iyalanka ko ka nemi abinci ba ka zo a ta rigima da kai akan abin da baka san kanshi kana cin mutuncin bayan Allah kana ɗauka alakin su har ka je ka ta manzo Allah sai ka shiga uku ya kamata jahilai su rufa wa kansu asiri su bar shiga wannan matsala kuma abinda ake abinda zaka gani shine misali inda a ce shiga gidan wata mata da annabi yayi da a ce aibi ne to da an ruwaito cewa munafikai da yahudawa sun aibata shi da shi abinda suka tsinta game da matsalar Aisha je ne suka kambama shi da suka tsinci wata rabin shubha suka kambama abinda suke nema kenan su ce manzo Allah zarafi amma saboda ba wani abu bane gaggon shi ce kuma shi mutum ne mai tawalu'u ya je ya gaishe ta kuma ya samu wurin kwanciya ya kwanta duk a cikin tawalu'unsa ne amma mutane sun rikita magana ga baki ɗaya jama'a an rikirkita ta kiyama za ta tsaya kafin lokacinta to shine irin wannan shi ma hadisin fitsari a tsaye yana da gaskiya hadisan da waɗannan irin mutanen suke tuhuma a kai to shi ma wannan tuhumar da irin aƙaliyar su ce ta ta mutane waɗanda ba su karatu ba su ilimi ba amma kuma sa san sa baki a cikin matsalar ilimi kadeji tun ana aka ce ko dai saboda larabawa suna da al'ada ta yin fitsari a tsaye don maganin ciwuka a jikin kafafunsu alimamu shafi ya faɗi wannan ko kuma saboda cewa akwai ciwo a jikinsa a jikin kafafunsa wasu kuma suka ce a'a wato yakan yi ne a wuraren da ya tarsa su zuwa ga haka kamar yadda ya zo a cikin riwaya cewa ya zo wata bola ta wasu mutane su yi fitsari a tsaye domin idan ya tsuguna a wajen awon da ke kan bolar za su iya idan fitsarin na taba su ya dinga dawowa jikinsa ko kuma ya yi wato abin nan ne ya yi fitsari a tsaye ne saboda wacce magana irin ta umar saboda kada wani abu ya fita daga ɗayar mafitar wannan shine abin da almaziri ya kawo da alƙadi iyad da suna cikin masu sharhi su maziri su ƙadi iyad su ibn abdulbarri su albaji duk waɗannan masharhanta ne su nawawi duk waɗannan sun yi aiki akan sayo muslim sa al-imam abul abbas al-qurtubi ga su nan da yawa ba za su kirgu ba jama'a duk ga da tafan nan nan ma nan ma da muke zaune ga wasu ga su nan kala daban-daban ba za su kirgu ba to sannan aka ce a wata a wata fasara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan yana halasci kawai lil jawaz halasci ne ko da yake al'ada shine yi a tsugune to ya za'i da magana Aisha Aisha abinda take faɗa abinda ta gani yana yi a gida ne su kuma waɗannan duka sun faɗa abinda suka gani yana yi a waje ne zaka al-Imamun Nasa'i da yazo yin babuka a cikin As-Sunan al-Kubra din shi sai ya ce babu babul bauli fil baiti jalisan babun da ke bayani akan in za a yi fitsari a gida a yatsu gune sai kawo hadisin Aisha din nan sai ce na gaba babun rukhsati fil bauli fi sahara'i qa'iman babun da ke nuna idan kuma za a yi fitsari a bayan gari ya halasta a yi a tsaye yanzu dan Allah jama'a yanzu kalli kalli cikin cikin compound din nan jiciyayin da suke a nan wajen yanzu da damunan nan kaji can ka tsuguna kai fitsari idan kuna ma ta harbe ka a zakari wa za ka ba uzuri dole ka yi a tsaye to irin shine rukhsatu fil bawl fi sarai qa'iman ko mu da muke yawan tafiye tafiye zaka zo a airport ka gama kwata kwata ba wurin tsuguno wani dan abu ne haka kamar rabin tukunya wata rabin tukunya kawai an jejjera kuma za ka ga masu wannan hayaniya in yanzu a tsayin da yi shi ma dan kane shi dan ne baka ya tsayin ba sai dai ka rike fitsarin ka har sai ka yi so garin ka san ba za ka san ba za ka iya ba tafiya awoyi sai ka zo garin ku inda akwai ban daki namu na Hausa ka tsuguna fiyau ka ka yi kenan saboda ka ya danganta ga al'adun mutane kar mu dinga rakkabawa wato hadisai al'adunmu na Kano da Zaria da Bauchi da Sokoto ba za su dauka ba ba ɗaya ba ne akwai hadisai da yawa irin waɗannan waɗanda suke bayani akan wata al'ada ta larabawa wadda ba irin al'adamu ba ce dokar mu ce dole sai mun fassara su da al'adamu na farko dai tukuna dama mu ba mu cancanta mu fassara ba da fassara malam farko aiki abinda suka fassara kuma dole iyanan za a tsaya yadda suka dama dole haka za a sha amma ka ce ba ka yadda ba kai ka karyata kuma me sanjin karyata kawai ranka bai yadda ba kun ji wannan irin karetawan su Abu Lahab da Abu Jahal su haka kaga yanzu sai zama kalakato to aji aji ce kala kala akwai kalakato wanda su duka hadisi ne ba sa so ko kalakato wanda suke zabi sanka to abin takeici sai ka ji malami ya ba jahilai dama cewa wai da hadisin da suka ji bai yi musu ba kar su karba wannan ba karamin hadari bane wannan ruguza addini ne a ce ma jahili duk abin da ya ji bai mishi ba kai yadda to in aka ce ayi haka a asibiti ayi haka a mathematics ayi haka a gini ayi haka a ko ina ce duk abin da ka ji ba kai ka karba an ruguza wato tsarin da Allah ya duniya kenan gaba daya kenan abu dai sai in ya maka in likita baka magani ba za ka sha ba sai ya maka idan pharmacy ya ga maka shawara ba za ka karba ba sai ta yi maka idan mai gini ya ga maka ga yadda za a yi kai dan kana da kuɗi za ka gini za ka ce ba za ka karba ba sai ta yi maka to an ruguza gaba ɗaya wato darajar da Allah ya ba masana wallazina utul ilma darajat an ruguza wannan daraja kenan ba sun zama ɗaya da jahilai kenan so da wannan ruguza gaba ɗaya sunnan Allah ce a cikin rayuwa so da zama kowa ya san matsayin shi ya san alkadarinsa ya san kuma ga abin da zai iya kuma a ilmance zai iya shi da kuma abin da zai iya bai san ya fi ƙarfinsa an zo wani zamani wanda wai mutane sun tsani mutanen nan guda biyu bukhari da muslim tsanar da aka yi musu ta baka mamaki karansa mai suka yi mutane su kuma mutanen nan hidima suka yi wa addini hidimar da duk garin kowa wanda ya taɓa yin irinta duk zuriyar da take ƙasar nan ba wanda ya taɓa yin wannan hidima abin mamaki kuma tunda jahilci ne mutum zai soki hadisi ya ce saboda ya cikin Bukhari alhalin hadisi na nan a cikin tafin da ya dade shi yana nan a muwadda yana nan a cikin duk littafin da yake tsammanin ba Bukhari ba akwai a ciki to idan lazumin sukan saboda yana cikin Bukhari ne to su wancan sai an soki su akwai wani juz'i kankanyi yana nan na saka mana shi a gurbin sai kuma mutane sun gan shi ba juz'un a sunan shi juz'un ishkalatun wa jawabuha fi hadisi ummi haram ya kamata ka zauna kan da shafi 60 ne da biyar ina jin kona in ka zauna daga nan zuwa karfe 10 da ya kamata shi ka karanta shi zaka kwashi dimbin ilimi da kuma wasu shubuhoyi guda biyu manya da aka kawo a cikin hadisin zaka ji waraka daga gare su Allah ya kyauta Allah ya samu gama lafiya ba shakka dai wannan yana karar nuna mana cewa wato ana cikin bakin jahilci jama'a a cikin kasashen mu jahilci da ake ciki ya wuce da ake tsammani mutane dai sun iya tada baki sun yi hadda sun yi islamiyya sun yi ba arabic sun yi diploma islamic studies source amma ba Allah ba sa addini ba sanin addini ya yi ƙaranci jama'a don kawai ka ga jur'ar da mutane suke suke irin wato nunawa wajen suka al'amura na addini zai baka mamaki Allah ya tsare mu saboda haka mala yace babun nahi an takhalli fi turqi wadh zilal babun da ke bayani akan hani game da yin makewayi mutum ya samu wuri akan hanya ko a wata inuwa ya biya bukatarsa kawai za ka wuce akan hanya irin wannan yana daga cikin rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata mutum kawai tsaya a gefen hanya ya fi tsari ko ya faki mutane ya saka musu tutu a yi ta tsinuwa ana Allah ya isa wani ma a cikin inuwa wannan duka ba daidai bane jama'a wani ma akan titi kan titi ko kan hanya ko kuma kawai mutum ya samu wani kango mutane suna gini site na gini wannan yana daga cikin muguwar ɗabi'a da ake a ƙasashen mutane suna gini a cikin site kawai sai mutum ya mamaya kawai je kawai ya saki musu kashi ba daidai bane Allah ya ji kamar albani namu yana cewa yana daga cikin abin da ya jawo wannan shine kalca din da muke da shi na karancin public toilets zaka je wurare da yawa inda mutane suke rayuwa public sai ka tara kuma babu convenience babu inda za a tsuguna ba a yi tunanin in sun zo kasuwa ko makaranta ko masallaci ko shago ba tare za su yi bukata ba kai ana ɗauka kowa ya zama bukatar shi a gida to ta ƙare sai kuma ya koma gida to ba haka ba wannan al'adar mu ce ta hausa fulani to ita ta haifar da haka da kuma tasowa a karkara mutane sun saba a karkara kawai da ya ɗan ji fisha da ya ɗan yi kwana zai ga wata 'yan gona kawai ya shiga ko ya ga wani ɗan rami ya shiga ko ga wata bayan wata kuka kawai ya kewaya wato makewayin wani inda zaka samu makewayi bai fi daga nan zuwa kohon masallacin nan mutum kawai ya fita daga lungo angon su kawai sai daji ko sai wata ƴan gona to sai ya go birni da wannan tunanin har yanzu to birni ko ba haka yake ba zaka da inda ya ga abin nan ba, ba ido sosai kawai sai ya tsugura ya biya bukatar shi to wannan laifi ne gaskiya yana jawo mutum tsinuwa da Allah ya isa kuma baka san bakin suwaye suke faɗin haka ba Allah ya kyauta عن محمد بن سيرين قال قال رجل لأبي هريرة aftaitana fi kulli shay'in hatta yushiku an tuftiyana fil khar'ata fil khara fil khar'a fil khar'a faqala abu huraira sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salla sakhimatahu ala tariqin amirin min tariqil muslimina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina wani mutum ya ce ma sayyidina abu huraira ya sayyidina abu huraira karatu ya kai karatu babu abin da baka yi mana fatawa a kai ba ki muna sa ran ma za ka yi mana fatawa ta rana akan akan shiga ban daki shine al-khar'a akan tsuguno fa qala abu hurairah wura yace kware ko lalle akwai wannan karatun domin kuwa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla sakhimatahu ala tariqi ala tariqin amir wanda duk yaje ya zubar da dattin mararsa dattin tumbinsa wato yayi bayan gari akan hanya wadda take amir wadda mutane suke amfani da ita ba abundant bace min tariqil muslimina da musulmai suke wucewa fa alaihi la'atullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina Allah ya tsine mushi malaiku ma sun tsine mushi kuma duk mutane ma na kirki suna tsine mushi wannan hadisi ne wanda yake da'ifi amma hukuncin shi tabbatacce ne ta fuskar wato dalili ne na tsinuwar ba wai addu'ar annabi ya mushi ba amma dai ya sani dalilin da zai mai tsinuwa na'am eh eh khar'a haka dab din okay khara'a ito gaskiya ni khara'a na rike shi amma dan ya rubuta da khara'a to bari mu karanta da yadda rubuta dan kama dauka kuskure ne mu kuskurantar da kanmu khara'a al-khara'atu dai abinda ake nufi dai kawai tsuguno eh wa an hasan ibnu atiya qala yace yukrahu lirrajuli an yabula fi hawa'in abin kyama ne mutum yayi fitsari fi hawa'in a space a filin Allah kowa na ganin shi mutum kawai ya tsaya yana fitsari ana ganin shi wani ma yana yi yana magana da mutane to wannan abin kyama ne wa ya tagawwata ala ra'asi jabalin ka annahu tsayrun waqi'un ko kuma ya hawo wani waje mai tudu ya dinga sunfafa kashi kamar kamar tsuntsu ne na sakowa wani ma sai ya so tsuntsure shi ma ƙasa ko ya hau kan rabin ginin mutane ko kan linta ya saki kashi wannan duka mummunar ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un da matasanmu suna yin shi kuma har yanzu to abin abin a hana ne su waye an gyara kayanka nan wala abin kirim kana gyara kayanka ya kamata ku dinga hana su ba shi aisha kada ku dinga hana su waye waye kin harka gyara kayanka nan babu sai dai prof ku ne shugabannin anguwa ya kamata a sashi a cikin abubuwan da aka hana duk wanda aka yi shi yana kashi a cikin sadin mutane to ya kamata a hukunta shi ha kawai ka zo ka dinga sakawa mutane bayan gari a wurare ba kyau gaskiya wa an abi hurairah ta kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu al-bawla fil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar wato yin bayan gari a yin fitsari a filin sarari wannan hadisi mai rauni ne kwarai bal huwa hadisun masnu amma kuma da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taba samu yana yin fitsari haka a fili ba ko da ta kama zai yi fitsari a wani waje wanda yake cikin sahara wato ba ginannan waje ba to yakan nemi wani abu ya sirta kansa kamar da Anas ya ba da labari za su zo da wata ƴar sanda gwafa sai a kafa sai a samu wani ɗan kyalle sai a saka sai ya sitarce shi ko kuma ya tafiya mai nisa ta yadda waɗannan abokan tafiya nashi ba za su hango shi akwai tafiya da in kai kai ka tafi abokan tafiya ka ba za su hango ka ba daga cikin wani abu da ga mutane suna yi suna ganin cewa ba komai bane shine a halin tafiya mutane ta tsaya kai kowa da ya fito kawai din da ya samu ko sai ya tsuguna ya fitsari a gaban mutane to ba daidai bane sai ka shiga cikin wani gona ko wani surkuki ko ka yi nesa da mutane amma irin wannan da ana tafiya an ji fitsari kawai a tsaya kowa ya fito kawai a dinga cewa fitsarin maza gasa ne wanda ya mika wannan roba duk wannan baya cikin tarbiya zama a lokacin da kuma har ɗaliban ilimi suna yi to ba daidai bane sai mu gyara amfanin karatu idan mun jawo wanda muka san muna yi ba daidai ba sai mai kokari mu gyara ko musamman kamar yadda muka faɗa yara a makaranta ko islamiya ko gida a koya musu saboda tarbiyya ce ake koya musu haka kuma daga ciki yin fitsari a inda kake yin wanka daidai inda kake wanka kamar cikin bab ko wurin da aka keɓance a toilet inda ake yin wanka to ba daidai bane ka dinga sakin fitsari a wajen saboda fitsari da yake zuba ɗin na kustuka a cikin shi sannan kuma za ka zo ka tsuguna ka yi wanka a wajen ta yi ka yi mu'amalance shi ya dawo jikinka so da ka sai zama wurin da ake yin fitsari daban ne cikin closet ko wani da aka aka keɓance na musamman da za a yi fitsari to ta yara a saba musu da su fitsari a inda ake yin fitsari su dawo inda ake yin wanka a yi musu wanka saboda a tsare su daga kamuwa daga cututtuka ko kuma sabawa da rashin tsafta daga ne za ga mutum ya saba da rashin tsafta da rashin hygiene har kuma ya zo ya kamu da wani abu wanda yake ba shi ba ne wani abu wanda yake wato mummuna cikin munanan abubuwan da suke kamuwa da ake kamuwa da su Allah ya tsare mu babu baulis sibyan hukuncin fitsarin karamin yaro an an ibn abil aswad an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace baulul gulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu fitsarin yaro namiji kankani za a iya in yi ma mutum fitsari a kayansa ko a wurin sallarsa ko a mashimfiɗinsa idan aka yi faruwa ya wadatar wa baulul jariyati yugsalu amma fitsarin mace wadda take wato kaman shekarun wancan yaro jariri ita sai an wanke sai an sai an wanke an yi rinzin an an an daure wa an ummi salama ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan wa fi hijrihi hasanun wa husainun wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune waɗannan jikoki nashi guda biyu Hassan da Husaini suna zaune akan cinyarsa au ahaduhuma ko kuma ɗaya daga cikin su fa balas sabiyu sai yaron ya masa fitsari qalat tace fa qumtu fa qultu sai na miƙe na ce agsir thawba shin in wanke maka tufan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace baulul gulami yunbahu a fitsarin yaro namiji yayyafa ruwa ake wa baulul jariyati yughsalu fitsarin yarinya mace shine sai an wanke gabaki daya wannan hadisi ya tabbata daga ummu salama amma a matsayin ita ne ta yi abin ya faru ta ba marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan marfu'i ne kamar yadda Rabi yake cewa isnaduhu mudlim isnadin sa bai tabbata ba amma dai haka hukuncin yake game da fitsarin yaro namiji da kuma fitsarin yarinya mace ta mace sai an wanke na namiji an aka yi faruwa ya isa akwai maganganu da malaman kimiyya suka yi a kai wanda ba sabga mu bace wannan ko tun da annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace to ai hakan shi fi shine addini shi kadai ne daidai su sabai ba za su yi kwashanan din shi ba ce dan me yasa aka yi haka yadda mu muke muke interrogating hadisan cewa ya zai a ce annabi ya ce kaza ya zai a ce annabi ya yi kaza wannan to duka wato alamar raunin yaƙini da raunin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin sanin darajar ilimi mutane da basu darajar ilimi suna ganin kawai ba su iya karyata abin da yake ma'alum ilmiyan abin da yake tabbatacce scientifically kace kawai zaka ce ban yadda ba yayin da kuma aboko ba sa iya yin haka mutane ba sa iya yin boko wannan karan tsayen in aka ce yan boko sun faɗa abu ko ya saba wani addini sai a ce to a sayin da za a yi dai a yi a yi samu sinaji a samu fahimtar juna amma annabi ya faɗa abu ko a roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba su san waye Bukhari ba ba san waye Muslim ba ba san waye Abu Dawud ba kai wani dan iska kawai ce ba haka bane wani takadari wani wani kazgi kawai ce bai yadda ba saboda rashin sanin darajar menene ilimi da ba to yana daga cikin abin da ni nake faɗa har kullun shine wallahi hatta wannan recording din da muke kullun na karatu ko ya taimaka wajen rage karatu daraja ni wallahi har yanzu a ra'ayina ba ko karatu ne kamata ya recording din shi kawai da ya riga ya zama yayi ba yadda mutum ya iya saboda akwai karatun da kwata-kwata waɗannan hamajawan da suke yawo akan Facebook da suke yawo akan titina kwata-kwata daga nan har su bar duniya ba su bukatar su san shi bai cikin abin da yake cikin abin da Allah ya kallafa musu sun sani a bar ustazai da ɗaliban ilimi da malamai da masu bincike su ta sauka su har ka mutu akwai abin da ke cikin medicine da pharmacy da injiniyarin da baka san shi ba ba ruwanka da shi dan ba harkar ka bace iyakaci ka sha magani baka lafiya ka je gun likita in kana da kuɗi ka sai mota shi kenan kawai na ruwanka da yadda ake yin ta to wai sai aka aka mai da karatu ya zama wani abu wanda yake mai arhar da kowa ma yana iya jin kowane karatu mai nauyi mu usabe muka ja wannan matsalar na ga wani likita na ce kuma kun kama hanya likita na ce kuma saboda yanzu kun fara yin content sai ga likita ya ta bayani akan cututtuka da waye da waye wai shi ma yana so wai shi ma a san shi saboda jarabar san shuhura din nan nace kun kama hanyar lalata ilimin ku ilimi ai wata bida'a ce ta khawas wani kayan aiki ne na mutane ke bantattu amma yanzu mai da shi komai a ce kawai alal hawa'in mubashara shikenan wasu wawaye ko da basu taba mutumin da bai taba kanta hadisi guda 50 ba an je an kawo mai hadisai wajen guda dubu an tafi lamba ta dubu da ɗari biyar an karanta mutumin da bai taɓa sauke abin nan mai sunan umda an zo ana kantar da bukari an sa a facebook yana gani na ruwan shi da bukari me ya haɗa su ba layinsu ɗaya ba to dole ko yana cikin ji yana cikin ji ɗin nan zai ji wani abin da kai a irin hankalin shi na kazgi irin shi bai yadda ba shi sa sai na rike cewa khatibun nasa ala qadari uqulihim aturida an yukazzaba Allahu wa rasuluhu a dinga ga mutane magana daidai hankalinsu domin ilimi jama'a kamar kaya ne akwai kayan da kana da 'ya'ya guda uku ko ne akwai da zai dauka idan aka dauki kayan wanki aka ba babban ya dauka zai tafi lafiya lau wannan kayan idan ka ansa sai ka ba matsakaicin zai dauka ya kai da kyar kara ba na ƙasa da shi da ya ɗauka kawai zai wurga ko kuma ya danne shi to kama karatu yake duk wanda matsayin shi bai kai ya san wannan karatun ba idan aka je aka wurga mai wala sai dai halaka shi to da mun gane wannan da sai mu rage yawan rikodin ɗin da ake ba na nufin anan kaɗai ba a duk inda ake rikodin karatu ya kamata a dinga tantance wanne ne karatun da is worth recording for archives akwai wanda kuma is worth recording for public consumption akwai da kuma it's not worth it's not for that ba na recording bane ba na public consumption bane kun tuna malam san da yake karantar da mu jama'a so da dama za mu karatu sai ce a kashe recorder kuma sai malam ya jawabin wajen awa daya kuma wannan jawaban su suka kayyafa kwakwalan mu da muka zama haka nan duk katin da aka yi mu ce ina recording din shi amma yanzu mutane sun jarabci kawai muna ta halaka kuɗin mu da lokacin mu kullum mu sai sabon kayan aiki mu sai data kawai wajen mai rikodin karatu to ƙarshe duk da ya zo da alheri amma da ya zo da wannan challenge ɗin ni wannan ban karanta shi a ko'ina ba ra'ayina ne ra'ayina ne kuma da kullum nake ƙara suranta shi nake ganin misali a aikace wanda ya mushi na ya ɗauka wanda bai mushi bai bumin kayana wallahul musta'an bar mu samu wurin kwana ko anil hasan an ummihi annaha absarat umma salama tasubbu ala bawlil gulami malam ya ta'am shi ne wancan riwayan da yake mawkufiya ta ganta tana yayyafa ruwa akan wato fitsarin yaro matukar bai fara cin abinci ba sai za tsa'ima ghasalatu ya fara cin abinci sai ta zama tana wankewa wa kanat tagsulu bawlal jariya haka kuma take wanke wato fitsarin diya mace ko tana cin abinci ko ba ta ci sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته